بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بأس بالسلم بالعروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة بصفة معلومة وأجل معلوم نعم malam ya ce wala ba'asa bisalami fil urub babu laifi da yin sabtu a cikin kadarori babu laifi ka yi sabtu a kamaka wata kadara daga cikin kadarori wanda babu su a gurinta warraƙiƙi haka babu laifi ka yi sabtu na bayi kana so a kawo maka bawa wanda yake bai huce shekara 25 ba mai hankali mai nutsuwa wal hayawan hakanan babu laifi da yin sabtu na dabobi kana so a kawo maka ɗan akuya taure mai kyau ko a kawo maka rago wanda yake mai kyau fari wanda yake da san girma to duka wannan babu laifi da yin sabtunsa wadda'ami hakanan babu laifi da yin sabtu na abinci a kawo maka shinkafa oriba ko a kawo maka hatsi ko wake na malam bura wani idami haka babu laifi da yin sabtu cikin kayan miya a kawo maka kuriga ko a kawo maka gujiyar miya ko kuma a kawo maka kulkule ko ramaji duk wani abin da kayan miya ne dai to babu laifi da yin sabtinsa amma ya zamanto ya haɗa waɗannan abubuwan guda biyu musibatin ma'alumatin da siffa wanda take sananniya da ba da siffa shi sananniya wanda za ta ware shi daga waninsa idan ka ce kana so a kawo maka ɗan akuya to ɗan akuya ya kasu ya rabu wani ɗan akuyan ya yi kuɗin shi ya yi kuɗin rabu wani ɗan akuyan ku bai huce ba ko wata akuyar ta yi shi to za ka ba da siffa shi kace wanda dai bai huce cika 25 ba amma wanda yake da kwai kashi manya nake so to kaga in aka kawo maka na sama da cika 25 kaga siffar da ka bada ba ita kai ta bukata ba sannan kuma ko kuma aka kawo maka mai ƙananan kashi wanda kana kanin shi wannan kasan tsoho ne amma kuma yanzu karami ne kana damar ka tasa ko kuma bawa da kace kana so a kawo maka bawa wanda bai huce shekara talatin ba kuma mai hankali mai nutsuwa sai kaga an kawo maka wani bawa wanda kama yana da bugun aljani shi kaɗai yana zabura ka kana damar ka tasa wannan ciniki ko kuma kace kana so a kawo ka ba da sabtu kace a kawo maka salula salula kake so fuguwar dai kadara kenan a kawo maka dozin ɗinta da aka tashi sai aka kawo maka fuguwar turwa dozin kinta to yanzu kana damar ka taya babu laifi da yin sabtu a cikin waɗannan abubuwan gabaki da amma a bayar da siffa wanda cike sananniya sannan kuma wa ajalin ma'alumi da kuma lokaci wanda yake sananne na amsar ita wannan kadara da ka bada a kawo maka da kuka zo kuka yi magana za a kawo min salula to yaushe zan zuwa ka zo ranar kaza da amsa an gane ya halitta ya
ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط malam ya ce wa yu'ajjilu ra'asal mali to mutum yana gaggauta asalin dukiya ya ɗauka ya bada lokacin da ya sabto to ta sha kalau lokacin da aka yi magana ta komand to zai gaggauta ne ya ɗauki asalin dukiya ya bayar kun yi magana da mutum zai kawo maka littafi sabto kenan a Nigeria tura za ku a nigeria zai kawo maka littafi wanda kamar fatulu ɗauka jika hamsin to yanzu sai ka gaggauta ka ɗauki goma goma guda biyar ka damƙa mishi ka ce allah ya kiyaye da shi su allah ya kiyaye ko kuma ranar laraba ka zo ka mishi littafi an ƙare ko an gane ko to kai yanzu ka ƙare da shi yanzu inda da ya je shi wannan matsala da aka shiga ta nijar da ya je gabaki ɗaya kasuwa ta hartsini kawai sai ji an ce a yi littafin fato da bari daga can ma in kana son shi ka kashe dubu sattin ba wai kawo shi bana daga can ma in kana son shi ka kashe dubu sattin za a baka shi banda wanakin aikin da zaka mishi na hanya to yanzu kai dai ba ruwanka littafin ka ka sani tunda dama shi sabutu yana buƙatar ku kare ciniki ɗauki kuɗi ka bada yanzu kai kuɗi da ka bashi yanzu ba kuɗi ba zai maido maka littafin ka zai kawo maka kadarar da ka ce kawo maka ita zai kawo maka shine ana gaggauta ba da asalin dukiya a kuma au yu akhiruhu ila min yawmayn ko kuma yana da damar ya jinkirta asalin dukiya kada ya dauka ya bada kai tsaye zuwa ga rana biyu bayan kwanaki guda biyu kenan au thalathatin ko kuma zuwa kwanaki uku wa in kana bi shar'in ko da sharadi ne suka yi da ya zo shi ya ce wane ina so a kamun fatul bari to kuwa kare magana da shi ya ce to za ka bani jika hamsin ka ce to yanzu yau muna 11 ne ko ka ce to a yi haƙuri sai ranar litinin muke ɗaukan albashin sai wata ya mutu za a ba mu kashi ina ɗaukan kuɗi zan kawo maka kenan bayan kwana uku kenan ko kuma bayan kwana biyu ka ce mai to a yi haƙuri yau muna so zo sai mun ci lati in muka ci lati in Allah ya kai mu nan litinin da sai ka gani kawai kwana biyu kenan to shi kenan ya halitta yin haka nan shi ma idan ya zama to yanzu tafiya ta yi shi za ta kai bayan ladi an gane ko ba yau bane zai tafi na'am
wa ajalu salami ahabbu ilayna an yakuna 15 yawman aw ala an bi waladin akhar Allah ya ce wa ajalu salami to dele na sabtu adadin kwanakin da ya kamata a ce an ɗauka idan ka damƙa kuɗi da mai kadara kafin ya kawo maka kadara a habbu ilaina malam ya ce mafi soyuwa zuwa gare mu mu malikawa an ya kuna hamsata ashara yawman ya kasance kwana goma sha biyar ne sati biyu da kwana ɗaya wannan shine daidai adadin kwanakin da ya dace a ɗauka na wajen sabtu saboda a lokacin malam lokacin kayayyakin kai kawo ba su da yawa kuma yawanci ana kai kawo ne a saman raƙuma ita kuma tahiyar raƙumi da ga tahiyar da mota za ta yi a rana ɗaya raƙumi sai kusa sati yana yi kenan zuwa da zawa ma shi ma sati biyu ne to amma in a mota ne yanzu za ka iya zuwa kano da sahi ka dawo da dare to amma in a raƙumi ne bayan da za ka je kai ka dawo yau to malam ya ce mafi soyuwar adadin kwanaki na sabutu a wajen mu malikiya shine ya zamanto kwana goma sha biyar ne to a yanzu ya zamanto gurgurdan yadda za a iya yin jagoran da ake a an gane saboda yanzu Allah ta'ala ya yawaita amci atutta na kulat kayayyaki na kai kawo wanda za su ɗauke ka daga nan su kai ka guri kaza yanzu kana nan ba za a huce awa uku ba in ana so in kana so in Allah ya kaddara za ka je ka kawo ka zo ka magariya ba za a huce awa biyu ba za a ji ka Nigeria amma wanda a da yanzu in aka ce a yau wani ya shiga Nigeria a ce ɗazu da zo maka rabu da shi wani ya ce a cikin zancen na kama akwai kare an gane au ala an yi ƙubaba bi baladin akhara ko kuma ya zamanto ala an yi ƙubaba akan za a amshi wannan sabtu da ka bayar bi baladin akhara a wani gari na daban abin da yake so ya tabbatar a nan idan bai zama to kwana goma sha biyar ba yanzu da ka ce a kawo maka hatsi mai tiya arba'in wanda yake ci tiya arba'in ba mai talatin da takwas ba kai ka san akwai inda ake sai da tiya mai tiya arba'in akwai wanda suke sai da talatin da takwas kawai bambancin wajen farashi ne ya sha bambam mai tiya arba'in suna sai da shi jika goma sha tara mai tiya talatin da takwas suna sai da shi jika goma sha takwas da rabi ko sha takwas yanzu ya kace kai mai tiya arba'in kake so yanzu a nan murya ka damka kuɗi to idan halibi kai ba waɗannan kwanakin ya ce to a zandar za a kawo musu in aka kawo zandar a can za a amsa an gane ko ala an yi ubada bi baladin akhara kenan a wani gari na daban ba a garin da aka yi sautin ba a cikin shi na'am wa in kanat masafatuhu yawmayn aw thalathatan wa in kanat masafatuhu ko da nisan tafiyar wannan gari din da kace za ka amshi wannan abincin a can ko za ka amshi wannan sako naka ya kasance nisan tafiyar shi ta kai ta kwana biyu ne ko kuma kwanaki uku daga garin da kake din an gane yanzu daga nan murya ka ba da ka ce wa mutum bari mu gani wani abu ne wanda ba shi da girma da yawa mu ɗauki littafi ya ce kana so a kawo maka ɗan rushidu ɗan shudu dala dala arba'in ya ce to yanzu mu anan ba mu da shi a zandar amma in allah ya kai mu ranar laraba zai je ni kano ka ce to shi kenan ga kuɗi na a sayo mana ɗan rushidu dala nawa ya ce to muna sayon shi naira saba'in a can misali shi kuma a ce anan da dala arba'in kenan to ya ce to amma ni ho ba zan ba anan da ke so a bani shi ba a niyami za a bani ka ce tun da niyami za ni gobe gobe nan zan tafi niyami ya ce to ni ma akwai wani wata tahiya da za ta kai ni niyama banda in na dawo daga nigeria bayan kwana biyu zan tafi niyami din to shi kenan yanzu gaga daga nan zuwa niyami bai yanda za a yi dan difa ya tafi niyami a kwana daya in dai hutu dole ne ya kwana a hanya sannan wace gari zai ta ita ko za a halitta yin haka nan ko kuma kwanaki uku
ومن أسلم إلى ثلاثة أيام يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون malam ya ce wa mana aslama dukkan wanda ya sabtu ila salasati ayyamin zuwa ga kwanaki uku ya yi sabutu aka ce mishi to nan da kwana uku za a kawo mishi wannan kayan nashi ya ɗabi ruhu bi baladin aslamu fihi kuma zai amshi wannan abin da ya bayar da sabtu a kan shi a garin da ya ba da sabtu ɗin to malamai sun yi saɓani a kai shin hakan ɗin ya halatta ko kuma bai halatta ba malam ya ce faƙad a jaza ghairu wahidin min ulama'i ba mutum ɗaya ba ma daga cikin malamai magabata suka halitta yin hakan din duba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya hore wa mutane abubuwan hawa hawa wanda da tafiyar da zaka yi a awa uku a yanzu in ada ne sai dai ka yi ta awa 24 yanzu a saman jirgi daga nan zuwa maka awa hudu ce zaka yi daga Nijar zuwa maka wanda in ada ne ku tafiyar watanni ce to yanzu kaga wannan saboda Allah ta'ala ya hore wannan kasaratu tanakulat din nan abubuwan da za su doke ka daga guri kaza su kai ka guri kaza a dan lokaci dan kadan wanda yanzu dan niyame in yana so zai zo sandar awa biyu za ta kashi a cikin jirgi to kaga yanzu idan aka ce bayan kwana uku ba za ka amsa ba sai bayan sati biyu yanzu akwai tafiyar da bayan da za a yi a duniya daga baki ɗaya ma ka yi ta a sati biyu kawai a rana ɗaya inda za ka je kan za ka je ka shi a rana ɗaya kuma in ka tashi dawowa lo za ka dawo akwai wani wanda na sani a maradi shi kawai shi kasuwancin shi kawai nijar dubai nijar dubai yake yi malama wallahi tallahi kayan gwal yake saidawa in ga sarƙoƙin da yake kawa wallahi da abubuwa da dama da za a yi auren ɗiye shi gabaki ɗaya kayanta na na can ya kawo mata yi wallahi kuma kawai in ya zo shi nan subdu ladi yake zawana in ya zo subdu ladi matan shi uku yanzu inda ke aka je wannan gamu kwana goma yake a can a dubai in ya je kwana goma yake a hanya in zai ta yana kwana daya in zai dawo yana kwana daya ga kwana biyu a gida nawa sati biyu ga kwana ɗaya to a din kowane sha hudu kawai yana da kwana biyu a nijar
kwana goma a can kwana goma a can kwana biyu a hanya haka yake to kowace mata shi yake tafiya da ita to ya halitta yin haka nan din na'am wa karihahu akharuna amma waɗansu daga cikin malamai sun karhanta wannan sabtu din duba da cewa abu ne wanda bai afku ba a zamanin sahabbai bai afku ba a zamanin tabi'ai ba a ga wani ya ba da sabtu ba kuma aka bashi bayan kwana uku raka to don haka suka ce ittiba'u salafi aula الابتداء أولى من الابتداء نعم
ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ما لا يتي ولا يجوز bai halatta an ya kuna ra'asul mali asalin dukiyar da zai da mutum zai bayar da ya sabutu asalin dukiyar ya zama min jinsi ma uslima fihi daga jinsin abin da aka bada sabtun ne a ciki bai halitta bayin haka nan abin da yake so ya tabbatar a nan da ka yi sautu da littashi to bai halitta yanzu ka ce za kawo maka fato labari to bai halitta bai zama to kuma asalin dukiyar hallo fato labari ce za ka ɗauka ka bada zama to kai kana da naka mai horar takarra ka ce babana da zai zo daga maka ya zo min da fato labari sai dai kuma farar takarda ce kal za ta bata ido kuma ya zo mani da ibnu kasir shi ma farar takarda ce kal ka ce to yanzu ina so mu yi cinikin fatul bari wanda za a kawo mini wanda yake da tsarin ruwan wannan fai zakarun shi ruwan fai ne to shin zai yi ya zama to in kuwa kare ciniki ka ce to ni ho kudin wa wannan fatul bari na da ibnu kasir su ne a matsayin kudi shine bai halitta bayan haka an gane ko saboda yanzu kai da ka ba da kuɗi kaya ka sani sai kuma yanzu ba kuɗi bane ka bashi littafi ne ka bashi bai halitta bayan haka na'am
wala us- eh, wala yuslamu shay'u shay'un min jinsihi aw fi ma yaqrubu minhu illa an yuqridahu shay'an fi mithlihi sifatan wa miqdaran wan naqu wan naf'u eh, lil mut- lil mutasallifi na'am malam ya ce wala yusulamu shay'un min jinsihi ba a bayar da sabtun wani abu a cikin jinsin wannan abu a bayar da sabtun wani abu a cikin jinsin shi wannan abin da za ka bada a matsayin shi ne kuɗi na sautin da ka bada au fi ma ya ƙarubu minhu ko kuma cikin abin da ya kusanta da ya gare shi abin da ya yi kusa da shi yanzu kana da kwai fato lubari shi kake so a kama ka amma kuma umdatul qari ce a gurin ka kaga umdatul qari ta yi kusa da me da fato lubari saboda yawanci shi badruddin al-aini ya kwafo abubuwa da dama a cikin fato lubari ko kuma kana da kwai littafin a a ma'alimus sunan na al-imam al-khattabi abu suleiman sai kake son a littafin aunin ma'abud na sharaful haq abadi to kaga aunin ma'abud yawanci za a ga ta ɗauko zancen abu suleiman al-khattabi shi al-imam al-abadi ya kawo maganganun shi a ciki to bai halitta bai zamanto ya zamanto daidai da shi ne ko kuma a'a akwai wani kamanceceniya da juna a tsakankaninsu malam yace illa an yuqridahu shay'an fi mithlihi sifatan wa miqdaran sai dai in ya bashi rancen wani abu ne fi mithlihi a cikin tamkar shi abin da ya bada sabtu dan akan shi sifatan ta bangaren sifa wa miqdaran da kuma gwalgwado yanzu da yazo yace ana- yana so a kawo mishi fatul bari to shi kuma dama malamin mai suhurin littattafan abokinka ne ya zo ya ɗauki littafin ka fito da bari ya sai da wani ya zo shi wani ya ce kawo mishi fito da bari sun yi magana da shi ya ba shi kuɗin shi kuma da ya je ba a samu fito da bari yadda yake so kasuwa ta ɗan ɗaga a lokacin yanzu da ya zo da ke kai zai iya tausar ka ya ce wani fito da barin nan da na kama ka shi wancan watan da ya huce da Allah yi kokari ka bani shi to yanzu da- da- da- da ka ba- da- da ka ba shi shi yanzu za ku iya yin magana zai kawo maka wani a matsayin da tun da ka ba shi ramcin shi zai kawo maka shi kenan in za ka in zai kawo maka shi ba za ka ce ba to wane ya fito da bani nawa za ka saya mini shi yanzu shi yanzu ramce ne ka ba ya baka ka ba shi kenan yanzu in ya tashi ramcen ka zai mido maka sifatan wa miqdara kaga sifar shi ne yanda ya dauka in mai farar takarra ne mai farar takarra zai dawo maka da shi in mai ruwan eh, kwai ne mai ruwan kwai zai dawo maka da ita wa miqdaran da kuma gulgudu in fato bari ɗinka mai juz'i goma sha biyar ne mai juz'i sha biyar zai kawo maka in mai juz'i sha uku ne mai juz'i sha uku zai kawo maka da ke hawa hawa ne wan naf'u lil mutasallifi annan kuma amfanin zai zamanto ga shi wanda ya bayar da sabtu ne ba ga shi wanda aka bai wa sabtu ba abin da shari'a take so ta kauce a nan shine kal ya zamanto shi wanda ya amshi sabtin ka shine zai zamanto ya ci moriyarka kai da ka ba da sabto a ce a ƙasa kake yanzu misali yawwa irin na mai ramce ba to wannan shine shari'a ba ta so
wala yudu dainun bidaini Mm. malam ya ce wala ya juzu dainun bidainin bai halitta dainun bidainin wato sariyar da bashi da kuma bashi an gane ko bai halitta sariyar da bashi da bashi dan uwansa ka zo ka a kana kana bin wani bashi sai ya zo siyan wani abu da ya zo siyan wani abu sai ka amshe kuɗin shi
kamuwa eh kamuwa bai halitta ba sai ka amshe kuɗin shi kace to idan in baka wani abun bashi amma ni kuɗi na wancan na na amshe kana eh da yazo shi yazo shi sayan oriba ce shinkafa oriba ya baka jika guda yana so ya ce ba na shinkafa oriba kilo ɗaya ce ka tuna shekaran jiya ka zo ka amshe abin jika guda ka sa a jiyo ka ce to he dai kuma a baka wani bashi bai halitta bayan haka nan kamuwa ba ta halitta ba shine bai- dainun bidaini ma'ana canjan wani bashi da wani bashi wannan saboda an yi hani game da shi saboda wannan kamuwa ce an gane ko na'am
تأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك malam ya ce wata akhiru ra'asil mali bi shar'in jinkirta asalin dukiya bi shar'in da sharaɗi ka jinkirtawa ka sharɗantawa wanda ka bai wa sabutu cewa ba za ka bashi dukiya ba ba za ka bashi ko biye ba ila muhalli salami hal ya zuwa lokacin da ya kawo wannan kadara da kai sabutu ka mishi sabutu ka sharɗanta mai cewa ni ho yanzu in ka gana damƙa maka kuɗi to sai ka kamun kadara ta hade gida ya zama to kawai ka sharɗanta haka ka ce ni kawai haka ne saboda ni na gaji da iri yau sai in ce a kawo mini kaza aka tashi ba a kawo mini kalashi kuma abin da kunya in na tashi a ce in na ce na maida a ce ni na zama karamin mutum to yanzu ba zan damƙa maka ba ko bai sai ka kawo mini abin in ya mini ya mun in bi maka koma da kayanka bai halitta bayan haka wannan ba shi ba ba sabtu bane wannan wannan mun da dai kawai yanzu alhurma ce wannan ake alhurma ce ka kira mutum ka ce ina so ka kawo mini kaza kala kaza kala kaza kala kaza kuma ka ce amma sai ka zo zan baka kuɗin wannan alhurma ce yake masa amma musulunci bai tsara haka ba saboda yanzu mutum wannan da yi ta kamu
yawwa eh saboda yanzu in aka yi lissafi mutum dama shi da ya je shi da kuɗin shi abubuwan shi ne zai kenan kai yanzu da kace za a kawo maka kaza in kai za ka moriyar taka ce to amma kuma ya zama to ka ɗauki kuɗin ka ba da tunda yanzu kai baka je ba yanzu misali laraba zuwan da zan wata ma kaɗai ka kashe dala ɗari da sattin ko ko ba zai kashe ba a ya kashe to yanzu ka ce a kawo maka nono na dala ɗari da hamsin yanzu da ka ɗauki ɗari da hamsin ka ba da a kawo maka nono in anan da ya yi jika guda yanzu kai kai ka ci riba ko kuma wanda ya kawo maka ka ga baka kashe ba kuɗin ka ɗari da sattin zuwa da tsawa kuma an kawo maka nono na sama da kuɗin ka wanda in anan ne za ka siya kenan to kenan yanda ya kamata lokacin da shi mai tafiyar zai tafi ka ɗauki kuɗi ka damka mishi saboda baka san ba kotan shi zai iya wa shi yana a shirye yake da ka ce mishi ya kawo maka kaza a can ya kawo maka zai iya wa kuma shi ma buƙatar taimakon yake ya halatta bayan haka nan amma da sharɗi wannan shine bi sharɗin ka ce ni ba zan baka ba ko biye sai ka kawo Eh, wani amma yanzu in kawo da kuka yi magana da shi wani a kawo mini kaza ya zama to al'ada ce a gari al'ada ce a gari kawai in ka ce a kawo mini kaza sai an kawo kake ba da kuɗi to yanzu ya zama to haka ne al'ada a gari ba laifin haka nan kana da dama kuma ka ɗauka ka ba shi kuɗin dan ya zama to ka sauke daga wuyanka au ma ba'uda minal uqudati min zalika ko kuma abin da yayi nisa minal uqudati daga kulla ciniki ya zamanto yayi nisa sama da kwana uku min zalika shi ma yana daga cikin bai udainin bidainin din shine sai da bashi da bashi an gane shine min zalika abin da yake nufi anan shi kuma da ya zo da kuka yi magana da shi kace to yanzu babu kuɗi a gurina kun kare magana da shi komi da komi fatul bari zai kawo maka ko kai ciniki da shi shi ya tsammanin raje-raje yadda kai takura wani ya tsammanin kuɗi za ka ɗauka ka bada kawai da ya ƙare ka ce to da Allah amma haƙurin sai alamun shi ya zama sama da kwana nawa kwana uku ya wuce kwana uku tun da kwana uku ranar litinin zai kama ko talata yanzu ka ce sai alamun to yanzu shi ma wannan yana daga cikin mai udainin bidaini saboda me saboda yanzu in ya zamanto ba a ba a Nijar bane zai sayo wannan littafin zai iya yiwuwa naira ta tashi ko kuma ta faɗi cinikin da kuka yi da shi na yau zai iya yiwuwa ya ci riba sosai a kai zai iya yiwuwa kuma ya faɗi a kai a dalilin wannan kwana biyar kin da ya karu kuma in a nan kin Nijar ne zai iya yiwuwa abin ya yanki daga nan kan kwana biyar kin yanda in ya je neman shi abin zai ƙara tsada zai ƙara tsawala cinikin da kuka yi da shi ya zama to ba riba a ciki to shi ma min bai idainin bidainin na'am ولا يجوز بيع ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آ- في شيء آخر لا تتعجله mujtahid malam yace wala yajuzu fasakhu dainin fi dainin haka ne ko bai halitta budewa bashi a cikin wani bashi budewa wani bashi da wani bashi shine kuma zai kawo misalin shi yace wa huwa yace siffar shi shine an ya kuna laka shay'un fi dimmati ya zamanto kana da kai wani haƙƙi a wuyan shi wannan dan uwan naka musulmi fatafsahuhu fi shay'in akhara ka bude mai wannan bashin da kake bin shi da wani abu na daban la ta ta'ajjaluhu to kada ka gaggauta yin haka nan din ana abin da yake nufi kai kana bin shi jika biyu ramci yanzu jika biyu sai kuka yi da shi cewa sai cikin watan ramadana zai baka ya ce wane wallahi yanzu harkokinmu ba su tashi ba amma mu harkokinmu suna tashi ne kusan ramadana tunda yanzu ramadana ana yin shi cikin zahi mu kuma muna yin sana'a ce ta yin gadawa to a lokacin kusan ramadana mutane sun yi sa- mun yi samun kiliyan sosai to yanzu in na ce maka zan baka a wannan watan na maka ƙarya amma ka yi haƙuri daga nan zuwa ɗaya ga watan ramadana kawai zan baka kuɗin ka yanzu da aka yi haka ana nan ana nan kana bin shi jika goma yanzu kawai wata rana ka je ka gurin shi kana so kuma zai hwasa maka ici ka kira shi wani zo na shi ice kai goma a wannan watan kenan ka su ice kai goma kana so a hwasa maka shi ku yi ciniki nawa zan bada ya ce to ba da jika shidda ka ce a in ka yi jika hudu ya kare ka ce can ba yana bin ka jika goma ba to ka huda a ciki bai halitta bayan haka saboda yanzu shi wannan bashin da yake kanka yanzu halla ajaluhu shi kuma bashin da yake kan dan uwanka wanda ka bashi bashi lokacin shi bai yi ba saboda shi to ba za ka gaggauta ba za ka gaggauto ba ka janyo lokacin ajalin wancan shi bashi tun da shi yanzu wannan ya maka aiki ko kuma ka ce mishi sai bayan kwana biyu zan ba ku ka ce mishi yanzu kamar ranar subdu da da- da- da- da ya maka hwasa ya ce ya kare ka ce mishi to da Allah wane kamar haƙuri ka san yadda yanayin gari yake gobe idan muka ci kasuwa ranar litinin ka zo ka amshi kuɗin ka yanzu kawai ran litinin da ya zo kawai ka tasa mishi a kuɗin gangan ni nawa nake bin ka har za ka zo ka saboda jika hudu kar ka mun sallama a gida bayan da bayan haka saboda kai jika gomar ka lokacin ta bai ba shi kuma jika hudun shi ha- a a halla ajaluhu na'am ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا wala ya juzu bai ma laisa indak hakanan kuma bai halitta sai da abin da baya wajen abin da babu shi a hannun bai halitta ba ya sha bambam da sabtu No.
shi sabtu zahiri za a gaya mutum babu shi a guri na ku yi ciniki da shi saboda ya san kai kana sai da abu dan babu shi a gurinka yanzu yau babu shi a gurinka amma zai iya wa gobe ko jibi akwai shi a gurinka kenan sai ku yi ciniki da shi ya halitta ko a wannan shi kuma bai umaraisa inda ka shi ne ka sai da abin da babu shi a wajenka a yanzu wani ya zo shi yana zancen maka nake bukata ka ce mishi katan nawa kaje su ya ce yana bukatar karto goma sha biyu ce zauna a kuka yi ciniki kuka kare ya baka kuɗin kai kuma babu shi a gurinka zai iya wa ma a wannan lokacin ne za ka yi fafar fafar ka shiga kasuwa ka samu to wannan bai halitta ba saboda anan ka je ka yi kasuwanci ne da kuɗin shi ba ka da kobi ka zo kana ta cutar mutane da halitta bayan haka nan ala an ya kuna alaika halan akan ya kasance kuma wannan kadarar akwai ta a gurinka a yanzu zancen da kake kawai za ka mishi zancen kawai shi dan- shi dan kawai ne kai dan bariki Kai shi ɗin- shi dan kawai ne kai dan birni za ka nuna mishi cewa eh ka san sito sitokin namu yana da yawa ne yanzu a wannan sitokin babu ya ta kare amma ka bari yanzu a ji a ɗako maka a Sai wancan ka gurin abokin sana'a Eh.
da ya a kama.
zai iya ma a- ba wajen sa- a- abokin sa kawai wajen wanda dai kake wannan ne da shi yanzu kun yi ciniki da shi misali makaroni ka ka siya mishi ita jika shidda shidda kawai kai kuma akwai wani shagon da kake zuwa a siya maka ita jika biyar da rabi rabi ko jika biyar da rabi da hamsin hamsin yanzu ya damƙa maka kuɗin shi da kuɗin shi zaka je ka mai sayayya ka kawo mishi amma kuma a ciki ka hudda riba wanda inda zawa za ka yi ka zaunar da shi ka ce wane yanda muke da kai bai kamata ba a ce a gabana an kware ka shinka amma ka suna sayar ta jika shidda shidda amma akwai guraren mutanen mu wanda za su iya rage maka ka kuɗin naka a sayo maka ɗana wace kake so in ya ce ɗa goma misali da ka je ka a jika shidda shidda ɗa goma za ta tashi jika sattin da aka rage maka hamsin hamsin guda goma jika biyu da rabi yanzu sai ka maido mishi jika biyu da rabin nan kaga in shi dan Allah ne zai iya baka jika guda zai iya baka ɗari uku eh. kaga dai da cewa na kai ma ka sha ruwa kuma gobe in ya zo shi ba zai tsallake ka ba Mm, to wannan ita ce tariqatul musala sama da ah, wannan harkar da zaka ce Mm.